ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فإله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa musulmi masu kallon mu da sauraron mu na kusa da na nesa waɗanda ba su ci gaba da kallon mu da sauraron mu da bibiyar waɗannan karatuttuka na tafsirin alƙur'ani mai girma daga al-imam al-hafiz imaduddin isma'il bin kafir bin dimashqi Allah gafarta mishi muna kallon mu da sauraron mu ne daga makarantar mu mai suna darul hadith salafiyya wannan tafsiri da za mu fara a yau sanannen abu ne cewa za mu karanta tafsirin alkur'ani mai girma na al'imamu ibn kafir sai dai mun daɗe muna ainihin ƙoƙarin mu sami nuskar da za ta zama mana nau'utana ba wato abar dogaro domin kamar yadda ba da jimawa ba za ka ji ko kuma kaɗan haƙiƙa tafsirin ibn kafirin ya sha bugu iri daban-daban amma kuma dukkanin bugun da aka yi an ta samun matsaloli a wajen ainihin buga shi to a matsayin ɗaliban ilimi da za a saka musu karatu ya kamata a sa musu muska wadda ta zama akalla za a iya cewa an samu wani gogagge kuma ƙwararren malami ya tsaya ainihin wato ya aikin gyara ta da kuma tantance ta allah maɗaukakin sarki ya baiwa a shek ahmad shakir allah gafarta mishi damar ya kaddamar da wata hidima makamanciyar haka kuma da mu zo mu ji insha Allah shi tafsirin ba tafsirin ne gaba ɗayan shi za a karanta ba sai da za a ainihin wato karanta wurare masu muhimmanci ne waɗanda shi a shan Ahmad Shakir ya biya ka kawo su hatta shi ɗin nan akwai wasu wuraren da za mu taƙaita su ƙwarai da gaske maƙasudin shi ne kamar da za ka zo ka ji ana son ne a fassara alƙur'anin mai girma a bayyana ma'anonin shi a fitar da tattaunawar da malamai suka yi sannan su ɗan abin da ba a rasa ba na tattauna hukunce-hukunce wanda ba za a ba da ƙarfi ba domin muna da kuma ɗan uwan wannan tafsirin shi ne tafsirin ƙarfabi wanda shi kuma tafsirin alƙur'ani ne amma na fiƙiru ranar ne za a fi ba da ƙarfi shi kuma dangane da tattauna mas'alolin fiƙiru insha Allah ta'ala saboda haka ɗan uwa waɗannan zuran biyar tafsirai guda biyu su ne tafsiran da mun tabbatar da su in Allah su sun zama tafsiran na darul hadis da Allah abokanmu kuma aminanmu waɗanda suke zuwa wuraren karatutukan mu na sahihul bukhari da ainihin muke a tudun wada da muka gayyato su su zo wannan wuri su sani da cewa ce musu da muke su zauna a can a filin farfajiyar makaranta da muke ginawa a yanzu ba mun yi haka bane don rashin amincewa da su ko don kyama ko kuma nuna wariya sai don kokarin samar musu da wurin da ya dace ba don komi ba saboda muna tunanin in an ba da dama to wurin zai cuɗe mana gaba ɗaya don asalin wannan ƙa'ar wannan babban ɗakin da muke taruwa don yin karatuttuka na gaba in har an haɗu a ɗaliban makarantar wani lokacin yana mana kaɗan mu kanmu wasu su zauna a waje to kuma kaga ina an aka sake ɗibo wasu wanda suke sun kai yawan ko kuma sun fi mu idan aka tun farko muka tsara su dai ɗaliban darul hadisi in sun taho sai su zauna a nan su kuma waɗanda suke daga markaz sai su ainihin zauna a can to muna fatan hakan ɗin in Allah so zai taimaka mana har zuwa wani lokaci wanda idan Allah ya taimake mu mun kammala ginin makaranta a lokacin an samu babban ɗakin taro ga abubuwa manya-manya to wannan zai ba da damar wasu suna cikin ɗakin taro wasu suna cikin abubuwa da makarantar wurare irin wannan insha Allah ta'ala na haka su yi haƙuri a ɗan ainihin tara da yadda al'amarin ya samu na biyu jeren biyar karatuttukan nan da kake kallo da saurare da dukkanin karatuttuka da kake kallo da saurare da ke ɗauke da wannan murya ko wannan hoto na muhammad awal adam da aka fi sani da albani zaria to mallaka ce kadai ta cibiyar darul hadisi salafiya da ke nan zaria a najeriya don haka ita wannan cibiya bata halatta wa kowa bugawa da yada waɗannan ainihin muryoyi ko kuma waɗannan hotuna ta kowane irin salo ba da kowace irin manufa sai in ita cibiyar ce ta ba wa wanda zai yi haka da rubutaccen izini a bisa yarjejeniyar sharuɗanta na biyu wurin biyar kasusuwan za mu sanya musu ainihin wato ibnu kafir ne ibnu kafir haka za a ainihin jajjera sunayen kasusuwa na haka kawai da zaran kaga a cikin archives wato a cikin jeron biyar tattaruwar kasusuwan mu da waɗannan al'amura namu in kaga an sa ibnu kafir to ishara ce zuwa ga jeron biyar karatuttukan wannan ainihin tafsiri mai girma waɗannan muƙaddimomi da za mu yi insha Allah ta'ala za su fassara kansu da kansu don haka ba na so in tsawaita mana ƙwarai da gaske wajen bayani sai dai yanzu da kake kallon mu da sauraron mu yammaci ne na ranar litinin da ke daidai da ashirin da bakwai ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wadda ta daidai da talatin da ɗaya ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha ɗaya kuma wannan kaset shine na farko daga cikin jirgin waɗannan kasusuwa masu taken ibn kafirin malamin da ya ta haƙiƙin wannan tafsiri da za mu ainihin wato fara karantawa wanda shi tafsirin sunan shi umdatu tafsir anil hafiz ibn kafirin ma'ana madogarar tafsiri da aka samo ta daga alhafiz wato babban mahaddaci al'imam ibn kafir wanda ikhtisar wa tahqiq ahmad ibn ahmad muhammad shakir wato ahmad shakir shine wannan ikhtisari sannan kuma shi ya tsaya ta haƙiƙi wani babban malami ne za mu zo mu ji takaitaccen tarihin shi da nasari a itinabihi abu abdullah muhammad ali samak wani malami mai suna baban abdullahi muhammad aliyu samak shi ne ya zauna ya kula da ainihin tabbatar da bugun wannan littafi wanda ainihin alkitabul alami lin nashri na beirut suka ainihin buga shi an buga shi a cikin mujalladi uku ana kuma buga shi wani lokacin a cikin mujalladi daya to kamar yadda dai muka bayyana ita shimfiɗar wannan littafi ita za ta bayyana komai don haka ba tare da dogon bayani ba sai mu ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin kai muqaddima ga shimfiɗa wadda shi malamin da ya aikin gyaran littafin wanda aka kai aka buga shi da bugun ainihin ibn kasir din ya yi ta wato shi malam abu abdullahi muhammad ali samak yace inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh lallai godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna neman taimakon shi muna neman gafarar shi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu man yahdihillahu fala mudilla lah wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi ومن يضلل فلا هادي له wanda kuma ya bata to babu mai shirya gare shi waɗannan kalmomi da ka ji su daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suka zo kamar da sahabi Abdullahi dan Mas'udin da sahabi Jabir dan Abdullah da wasu manya-manyan sahabbai suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama karantar da su yana daga cikin kuskure a ƙasar nan tamu najeriya da aka samu wasu waɗanda saboda wasu dalilai da suka haɗa mu na rashin fahimta sai suka koma har suna sukan waɗannan lafuzza na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a cikin lafizan kaji wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu sai waɗannan mutane ke cewa mu dinnan saboda sharrin mu ne da kanmu kullum za mu fara wa'azi sai mun ce Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu don haka wannan yana nuna mu masharranta ne kai ce wannan fa lafazin hadisi ne wanda ya zo cikin sahihu muslim da cikin sunanin nasa'i da muslim na al-imam ahmad malaman hadisi suka ruwaito annabi da kanshi yake yi a khutubobin shi na juma'a annabi ya karantar da sahabbai ya kuma nuna musu duk sanda bukatar jawabi ta kama su to lallai su tabbatar da sun yi wannan a aikace annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba hudu ba ba mai da martanin bayani ne da wani ya zo yana ce mishi labari ya zo gare mu an ce iskokai sun taba ka ka haukace kana zagin alloli shine na ɗibo magunguna na zo don in yi maka ko kana da bukata yanzu annabi sallallahu alaihi wa sallama jawabi zai mishi zai ba shi amsa ne ya mai mishi da martanin maganar da ya faɗi amma sai da ya fara da waɗannan kalmomi a cikinsu ya sake maimaita wannan kalma wana uzu billahi min shururi anfusina muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu ba masharranta bane sai dai ahlus sunna ne masu bin sunna ne dan haka zaka ga duk kalmomin da iblis ya faɗi da Allah ya faɗa mana su a Qur'ani mun zo Qur'ani muna karanta su wannan ba nuna mu iblisai ne haka ne ko ba haka ba kuma duk wani alaramma a duniya ba zai zama alaramma ba sai ya haddace duk maganganun nan da iblis ya yi waɗanda alkur'ani ya ba da labarinsu idan ko ya sake saboda muninsu ko saboda kyamarsu ya ci haddace su to ƙarya ne bai haddace ƙur'ani cikakke ba saboda haka mu masu bi ne ba masu ƙirƙirowa ba ne na karka sake saboda wani ya kawo maka irin wannan shubuha ka koma ka daina wannan khutbatul haja ita ce annabi ya karantar sallallahu alaihi wasallam ita ce sahabbai suke yi ita annabi yake yi ba ruwaito annabi yana fara wata khutba ko ta idi da kabbarbari ba ko ta sallar roƙon ruwa da istighfari dukkanin khutubobin shi gaba daya sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam fil akhirati wal ula yana fara su ne da innal hamdalillah ko alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina to idan ko gane wannan babban malamin musulunci Ahmad dan Abdul Halim Ibn Taymiyyah al-Harrani Allah madaukakin sarki gafarta mishi yana da sharhi sukutun da guda da wannan khutbatul haja a cikin majmu'ul fatawa a inda ya bayyana dukkanin gaɓoɓi na wannan hutuba na daga cikin abin da ya bayyana shi ne ɗan adam sau da dama yakan aikata wani abin da a iyakacin zaton shi wannan abin alkhairi ne amma a wurin Allah wannan abin Allah ya san shi sharri ne amma ɗan adam saboda gazawar shi bai san sharrin abin ba kaga nan sai wannan ɗan adam ke roƙon Allah ya tsare shi daga sharrorin da shi da kanshi yake tsururutarwa kanshi wato yake tattarawa kanshi sannan da munanan ayyukan da yake aikatawa sannan sau da dama ɗan adam yakan faɗi kalmomin da ya san ba su da kyau ya aikata abubuwan da ya san ba su da kyau to kenan wannan jumla tana matsayin furuci ne da waɗannan abubuwa domin nuna gazawa da kuma neman gafara a wurin Allah maɗaukakin sarki. in haka menene na aibanta mu mu ahlus sunna dan mun zo muna fara wa'azozin mu da hutubobin mu da abin da shine fiyayyen halitta ya hayyara su menene aibi akan haka shi yasa ya fa ya fa amma ban da tsikar uwar miji babu shakka dukkan abin da zaka yi wa abokin hamayya ka rabbi kai rabbi in ka so amma kai ta ka tsantsan kakkai rabbi ga manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin idan rabbi da wani malami ganinta ce ko bajinta ce wajibi ne ko sunna ce mustahabbi ne ko ƙara haddasar da fitina to rabbi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kafirci ne وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم saboda bai halatta ga wani mumini namiji ko mace ba in aka ce Allah ya zartar da hukunci kaza manzon tsira ya zartar da wani hukunci kaza shi kuma ya zama yana da wani zaɓi wanda yake shi ya zaɓa wa kanshi ko wani shi ya zaɓa mishi shi yasa wannan kalmar ta cewa waɗannan mutane ni kenan wai masharranta ne ba kwa ji suna faɗi tana daga cikin mafi munin kalma da aka yi raddin sunan manzon Allah da ita a Najeriya sai da haka wanda ya yi ta ya janye ta wanda yake ganin bajinta ce ko burgewa ce ko ya gano logon ahalin sunna ne wallahi shi ɗan ne ya gano logon da zai saka ka a wuta don haka wannan mugun alkaba'i ne daga fiyayyen halitta ne wannan kalmar take kuma ƙaunar mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ta sa abin da yake aikatawa ko yace aikata shine muka lazimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu man yahdihillahu fala mudilla la wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi wa man yudlil fala hadiya la haka kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la kuma ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaida lallai muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne Allah ya daɗin tsira gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har zuwa duniya ta tashi kaga daga cikin kuskuren da mai wancan irin magana ya afka ba kuma sai dawo daga ƙarshe sai ce kamar yadda muka gano mutanen nan masharranta ne kullum har suna roƙon Allah ya tsare su daga sharrin kansu sai kuma ya ce mun gano mutanen nan suna da tsantsar tauhidi domin kullum suna cewa in sun kammala jawabin sai ce kuma sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya ba kuma sai ce mutanen nan lallai suna da cikakken imani da ƙauna ga fiyayyen halitta domin kullum suna cewa sun shaida lallai muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne amma kaga da yake wannan wurin baya ɗaukan shubuha an fahimta sai aka koma zuwa ga wancan wurin shine dan fodiyo misali da alama ta munafiki shine wanda yake kullum shi aibi yake bi baya bin uzuri ka je ka kanka hukunci wannan ka'ida ce dan fodi ya asala a cikin ihya'u sunna mumini yana bin uzuri in yaga abu sai ce to me yiwa akwai wani uzuri me yiwa abin ni ne ban fahimta ba me yiwa abin wani sai kawo uzuri amma munafiki fa sai zama shi aibi kawai yake bi to misalin wannan shine misalin mutumin da ya sanya kayan ado ya ji turare tun daga sama har ƙasa amma cikin tafiya kaico sai ya taka kashi a takalmin shi abin mamaki kuda wanda yake shi kullum sharri yake ƙoƙarin bayyanawa ba zai zo sama hulan nan da manya-manyan rigunan nan yana nuna jama'a cewa nan akwai ƙanshi ba ku duba jama'a inda zai koma yana mita shi ne inda kashin nan yake nan ne zai ta ɗaga murya yana kwarmato ma'ana jama'a ko da kun ga wannan ado ya burge ku fa amma ku duba akwai matsala a ƙasa akwai matsala akwai yari akwai kashi a ƙasa akwai kashi a ƙasa shi to duk sanda ya zama kana da wannan siffar kai kullum kokari kake kai istidrakin na musulmi ya gaza bai iya ba ya yi kaza ya ma'ana ba a taɓa jin labarin alherin wani game da kai ba sun sharrin shi yau a ce dukkan musulmi a musulmi ya tattaru ne akan sharri gaba ɗayan shi bai taɓa alheri ba to me yasa da ɗau da baka daure ka faɗi alherin shi ba sai dai inda ya kuskure ko inda ya ba daidai ba ko kuma inda kai ka hango abin da baka ce shubha ne Allah kiyaye ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku mu'minai ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron shi kar ku sake ku mutu sai kuna mu'minai sai kuna musulmi mutum da tafsirin alqur'ani ne za mu fara babu buƙatar sai mun tsaya waɗannan ayoyi muna ta dogon bayani a kansu duk za a zo kansu insha Allah ta'ala ya ayyuha an-nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku jama'a ku ji tsoron ubangijin ku wanda ya halicce ku daga rai guda wa khalaqa minha zawjaha sannan ya halitta wannan rai matar shi daga jikin shi وبث منهما رجالا كثيرا sannan Allah ya yaɗa mazaje da yawa wani sa'a da mataye masu yawa daga cikin waɗannan ainihin halittu na farko guda biyu su ne adamu da hawa wattakullah jama'a ku ji tsoron allah ku yi taka tsantsan dangane da al'amarin allah allazi tasa'aluna bihi wal arhama wanda kuke gama junanku da shi Allah da kake cewa dan uwanka dan Allah wani ka yi mini kaza to ka ji tsoron wannan Allah wal arhama zumunta ma ku yi taka tsantsan kar ku yanke dangantaka da zumunci inna Allah kana alaikum raqiba Allah yana nan yana lura da duk abin da kuke yi ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku mu'mina ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadida ku faɗi maganar da take daidai ce يصلح لكم أعمالكم الله ذي جارا مكو أيكمكم ويغفر لكم ذنوبكم الله ذي جافر تامكو ذنوبانكو ومن يطيع الله ورسوله تبس وند دكي وألا بمن ذنش داعا فقد فاز فوزا عظيما حقيقة يا سامد الدوربو أما بعد تبايا هكا الحمد لله رب العالمين وديعتا تبتغى الله أبنجد خليته الرحمن الرحيم Allah mai rahama ga kowa da kowa a duniya mai keɓantacciyar rahama ta musamman a lahira ga muminai maliki yawmiddin Allah da yake da ɗawantakar sarauta a ranar alkiyama ranar sakamako allazi khalaqal insana min tin Allah wanda ya halicci mutum daga yinɗu da ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin sannan ya sanya dangantakar ɗan adam sai ta koma ta ci gaba da yaduwa daga ruwan mani wanda yake kaskantaccen ruwa ne mara daraja abinda wannan jawabin ke cewa halittar dan adam ta samo asali ne daga adamu shi kuma adamu halittar shi ta samo asali ne daga yunɓu to daga yunɓun kuma sai halittar dan adam da salsalar dan adam sai ta juye sai ta koma daga ruwan mani tsarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah sun masawahu sannan Allah ya gyara halittar ɗan adam wa nafakha fihi min ruhihi sannan ya busa mishi rai daga cikin ainihin wato tashi rayuwar da ja'ala lahu sam'a wal absara Allah ya sanya wa ƴaƴan adam ji da kuma basira da gani wal afida da kuma zuciya ta fahimtar al'amura da ba'asa fihi min rusula Allah ya aiko da manzanni a cikin su والأئمة بالإمامي مبشرين بالجنة سنة البشر جاء الجنة من أطاع الله قبيا دي الله طاعة ومنذرين بالنار سنة ما صدر جئيد وتا من عصى الله قبيا دي سابع والله وخصنا بالنبي المصطفى الله يكيبن شيء من مكأين ونن الأمة muke da annabin da yake zaɓaɓɓe daga cikin zaɓaɓɓen bayi na Allah war rasulul mujtaba manzo wanda yake fifitacce daga cikin fifitattun bayan Allah bambanci tsakanin mustafa da mujtaba mustafa shi ne wanda yake tattaruwar abubuwan da ba a tace ba sai aka ware guda ɗaya aka tsabtace shi daga duk wata siffa ta na ƙasar da take lazima ce ko kuma ɗabi'a ce ko siffa ce da waɗancan ku dubi 'ya'yan adam suna tare da zunubai da kurakurai da yin abubuwa na saɓon Allah nau'i nau'i to daga cikinsu yadda suke dinnan sai Allah ya zaɓo annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya wanke shi to haka sai ya zaɓo dukkan annaba daga cikin kowace al'umma sai ya wanke su sai zama su ba su da waɗannan siffofi na saɓon Allah don kuma ka tattara annabawa waɗanda kowane ɗaya daga ciki mustafa ne wato zaɓaɓɓe ne daga cikin al'ummar shi sai kuma Allah maɗaukacin sarki sai ya ƙara wanke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara fifita shi ya ɗaukaci darajar shi a cikin waɗannan zaɓaɓɓu sai ya fifita shi sai ya zama almujtaba to kenan almujtaba shine zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu to annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama zaɓaɓɓe ne daga cikin zaɓaɓɓun bayan Allah su ne manzanni abul qasim baban qasim muhammad bin abdullahi bin abdul muttalib muhammad dan abdullahi dan abdul muttalib صلى الله عليه وعلى آله الذين هداهم الله الله يدعي tsira gare shi da mutanen gidan shi waɗanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da su wastafahum kuma Allah ya zaɓe su min bani hashim wal muttalibi daga cikin ƙabilar bani hashim da kuma banu abdul muttalib ma'ana daga cikin dangin uwa da na uba ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama arsalahu bil haqq Allah ya aiko shi da gaskiya ila man ja'alahu min ahli taklif ga waɗanda Allah madaukakin sarki ya sanya su daga waɗanda shari'a ta hausu min kafatul khalqi daga cikin halittu baki daya bashiran yazo yana mai garga yana mai bishara gare su wa nadiran kuma yana mai gargada su wa da'iyan ila Allah sannan yazo mai da'awa ne ga Allah yana kira a taho a bi Allah bi iznihi da izinin Allah ta haka da'awa da annabi yake ba karambani ba ba hamasa ce da zafin kirji ta ɗauke shi ba Allah ne ba shi izini da ya ba shi izini sannan sai ya mai da shi wa sirajan munira fitila babba mai haske wa an zala ma'ahu kitaban aziza ya haɗo shi tare da littafi wanda ya saukan mishi littafi ya zama aziz shine gagara baban gagararru duk masu fasahar duniya laraba sun gagare su alkur'ani kuma da yazo sai gagaru larabawa rigid gajj wa nuran mubina ya zama haske ne a sarari wa tabsiratan wa bayana sannan ya zama basira ce kuma bayani wa hikmatan sannan alkur'ani hikima ce da burhanan sannan hujja ce da duk wanda ya rike shi wa rahmatan kuma tausayi ne da Allah madaukakin sarki da ya ji bayan shi وشفاء سنن وركا وموعظة القرآن وأزيني والذكرى سنن القرآن تناصر واتي بعينه وتصدكروا فنقل به من أنعم عليه بتوفيقه من الكفر والضلالة إلى الرشد والهداية وهناك شيء من القرآن وأن الله ملوكة سركي مش نئمة ذاتي ورشي الله دم sai ka ga Allah ya ɗauke shi daga kafirci da ɓata zuwa ga ainihin dacewa da shirya ku fahimci jimlar sana kama bihi man an'ama alaihi bi tawfiqihi wanda Allah ya yi wa ainihin wato ni'ima ya datar da shi sai ka ga Allah ya ɗauke shi ta hanyar alqur'ani min al-kufr wa balala daga kafirci da ɓata ila rushdi zuwa ga abin da yake daidai والهداية بكل شريعة وبين فيه ما أحل وما حرم أتكين القرآن ألا يبين أبو بوان دي حلتا بيدا دي حرمتا وما حمد وما ذم أتكين القرآن ألا يبين أبو بوان دي يبع دا أبو بوان دي يرجيسو وما يكون عبادة وما يكون معصية أتكين القرآن ألا يبين أبو بوان دي ينسو إبادة da kuma abubuwan da aikata su sabon Allah ne nassan ko dai nasi karara au dalalatan ko kuma a fakaice yana nuni zuwa ga wannan abu wa wa'adan wa wa'ada wa au'ada Allah ya kyawawan alƙaura da rahama kuma Allah ya alƙaura na narkon azaba saboda kafirci wa bashara Allah ya albishir da waɗanda suka bi shi cewa zai yafe musu wa anzara Allah ya gargadin azaba ga waɗanda suka saba mishi wa wada'a rasulahu sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan Allah ya aje manzon shi min dinihi mawdi al-ibanati anhu shi ne wanda yake wakilin Allah wajen bayyana addinin Allah din a madadin Allah wa in qadabahu Allah a yayin da Allah madaukakin sarki ya karbi manzon shi قيد في أمته جماعة اجتهدوا sai Allah ya hore wa al'ummar musulmi wasu tarin malamai wasu tarin jama'a masu ƙwazo fi ma'arifati kitabihi wa sunnati nabihi waɗanda suke masana ne game da littafin shi da kuma sunna annabi shi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗannan malamai suka yi ƙwazo wajen san littafin Allah da sunna hatta rasa ku fil ilmi har sai da suka yi zurfi a cikin ilimi wasaru a immatan sannan suka waye gari suka zama jagorori ya na bi amrihi waɗanda suke ainihin wato shiryar da al'umma da umarnin Allah da yubayyinuna ma yushkilu ala ghairihim sannan suna bayanin abin duk da ya rikice wa wasunsu na daga ainihin alqur'ani min ahkamil qur'ani wa tafsirihi na hukunce hukuncen alqur'ani da kuma fassara shi abin da wannan sharar fagen take cewa ita ce Allah maɗaukakin sarki ya aji annabin shi a matsayin shi ne wanda yake tafinta tsakanin shi da kuma mu bayin shi to yayin da Allah ya ɗauke shi shi kenan an daina fahimta alkur'ani kenan a sai Allah maɗaukakin sarki a cikin hikimin shi ya ware wasu mutane waɗannan mutane suka tsayu suka yi zurfi dangane da sanin sunna da kuma sanin alkur'ani sai suka tashi suna bayyana duk al'amarin da jama'a suke bukata suna shiryar da su sannan kuma dukkan hukunce-hukunce da fassara ta alkur'ani a wurin su ake ji wa qad sannafa ghayru wahidin min al-mutaqaddimin wal mutaakhirin fi tafsir al-qur'an hakika an samu malamai ba ɗaya ba daga cikin waɗanda suka gabata da waɗanda suka zo bayan su sun rubuta littattafai game da fassara alkur'ani da ma'anihi da kuma ƙoƙarin bayyana ma'anonin alkur'ani وإعرابه ده كما بين سر اللاربشي نا القرآن ومبانيه ده كما إرن يد كلمة من اللاربشي سكي جنوا أتكين أنظرا تصريفي وذكر كل واحد منهم في أحكامه ما بلغه علمه kowane malami daga cikinsu ya yi ƙoƙarin bayyana hukunce-hukuncen alkur'ani da gwargwadon yadda ilimin shi ya kai malam ya ce wannan muƙaddima da ka ji ran gaɗaɗau ta haɗu ɗin nan sai ce ya ɗauko ta ne daga muƙaddima ta ainihin ahkamul qur'an na al-imam shafi'i wa kana min ha'ula al-jihabida to daga cikin waɗancan ƙwararrun malamai gogaggu al-afzab waɗanda suke fitattu ɗaiɗaiku waɗanda samun su kaɗan ne shine afzab mutanen da suke ɗaiɗaiku ne fitattu ne a cikin al'umma to daga cikinsu su akwai al'imam al'alam babban malami limamin musulunci al'allamatu ƙasaitacce a wajen malanta al-mufassir al-mufassir mufassara al-qur'ani al-mu'arrikh masanin tarihi al-hujja wanda yake abin kafa hujja ne shi al-hafizu babban mahaddaci wato gangaran isma'il ibn umara إسماعيل بن عمر ابن ضوء بن ضوء ابن كثير بن كثير القرشي بقريشي الشافعي بشافعي الدمشقي mutumin kasar dimashq sham wato siriya annabi za a saituhu wanda yake saitin shi wato labarin shi muryar shi ta isa fil afaq a dukkanin ainihin wato ɓangarori na duniya وانتشر علمه بين العباد sannan ilimin shi ya yaɗu a tsakanin bayan Allah fa'ilaihi fa'ilaihi ishra'abbat al'anaq zuwa gare shi ruwaya suke miƙewa suke ɗaguwa fi tafsirin ƙur'ani wa ulumihi wajen ainihin aleko tafsirin alƙur'ani da kuma ilminin alƙur'ani idan ka ga ruwayan mutane na miƙawa suna miƙawa suna neman tafsirin alƙur'ani to suna neman ibnu kafir ne wa huwa al-muqaddam shine kuma abin gabatarwa har wa yau fil hadisi wa ulumihi a wajen hadisi da ilmomin hadisi wa ha'izu qasba as-sabq fil fiqh wa usulihi sannan shine ya rike karan tsere a wajen ainihin wato fiqh da kuma usulin fiqh abin da ake nufi da qasbu sabq shine lokacin da ake tsere in aka bi da tsere sai a ce wanda ya riga yanzu ya karbi icen nan akwai ice da za ko yan sanda da za a rike a can ainihin wurin da gudu yake karewa sai ce to wanda ya riga to ibnu kasirin shine ya riga kowa a bangaren kuma abin da ya shafi fiqh da usulin fiqh a wajen hadisi shi ake gabatarwa a wajen tafsiri gare shi ake nema wa kana mimma annafa kitabahu al-azim to daga cikin littattafan da ya rubuta akwai littafin shi babba تفسير القرآن العظيم من سنة تفسير القرآن مجرمة الذي استند فيه إلى تفسير القرآن بالقرآن ما أمكن إلى ذلك wanda yake a cikin wannan tafsirin ya dogara da alkur'ani wajen fassara alkur'ani idan zai fassara aya sai ɗauko wata aya da ta kama da ita ko irinta sai ya haɗa su sai ya fassara su da gwargwadon biyar da ya samu iko sunna bi sunnati sahiha sannan sai kuma ingantaccen sunna mustakhrajatan min dawawil sunnati mashhura waɗannan hadisai da yake fassara alkur'ani da su yana fitar da su ne daga manya-manyan kundaye da littattafai na ainihin sunna shahararru fakana bi haƙƙin min afdali kutubi tafsir lallai gaskiya ne wannan littafi nashi na daga cikin mafi falalan littattafan tafsiri allati nahalat min hal umma na'imin safiya wanda yake al'umma suke kandamo mashaya wadda take tatacciya fi fahimi kitabillahi ta'ala wajen fahimtar littafin Allah maɗaukaki ولعل هذا هو السبب في كثرة إقبال العلماء عليه ما لم يكن يوا irin waɗannan siffofi da albarkatai da Allah ya zuba wannan littafi shine dalilin da ya sa ainihin malamai da yawa suka fuskanci wannan littafi wa qiyamihim bi ikhtisarihi suka kuma tsayu don ainihin wato kokarin takaita shi wato wasu malamai sun yi kokarin mai da shi muktasar ko muhazzab bariyatan nasa ko bulwatan nasa domin fatar amfanarwa da tullabin ilmi don ɗaliban ilimi wa jami'in umma al-islamiyya da kuma amfanar da ainihin wato abin al'umma ta musulunci baki da abin da wannan gaba take faɗi jama'a irin waɗannan siffofi da malamin nan ya haɗa na daidai ka gan shi babban mahaddacin alƙur'ani ne mahaddacin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta littafin hadisi mafi girma a duniya ibnu kasir ya haddace shi tun yana saurayi shine musnad al-imam ahmad duk duniya ba a rubuta littafin da ya tattara hadisai littafi kwaya ɗaya kamar musnad na imam ahmad ba ibnu kasir ya haddace shi tun yana saurayi maganar su bukhari da muslim kan wannan tun ya daɗe da haɗa su domin an gwada su da musnad to ƙananan tafai ne idan gada ɓangaren ilimin hadisi to ibnu kafirin shi ake gabatarwa ya tsere sa'a ba su cin masa ba idan ka dawo fiƙihu ko abin da ya shafi ilimin usulin fiƙihu to abokan gasar ibnu kafirin ya tsere musu gaba ɗaya ba su ji labarin shi ba to mutumin da yake da waɗannan siffofin jama'a kuma da ya tashi rubuta tafsirin alkur'ani sai yake ƙoƙarin ayoyin da suke da ma'ana ɗaya ko siffa ɗaya ko hukuncen kunce ɗaya sai tara su wuri guda sai fassara su amma sai fi ba da ƙarfin ita wannan da ake fassara ta ɗin wani saƙo ne ta zo da shi na musamman saɓanin danginta sannan ita ma ɗayar in aka je idda take sai a sake gayyato danginta hadda waccan da aka fassara ta su haɗu su kuma sai a fitar da fassarar wannan sannan sai ƙoƙarin fitar da ita kuma yanzu wannan muhimmin saƙo ne take tafa da shi haka yi wa alƙur'ani gaba ɗayan shi sannan ka dubi a daidai lokacin da zai tattaro waɗannan ayoyi da danginsu haka kuma zai bi hadisai duk inda suke yana kwararo su da isnadodinsu tun daga musnadul imam ahmad da bukhari da muslim da littattafan tafsiri da suka gabace shi irin tafsirin abdurrahman ibn abi hatim razi da irin tafsiri na ibn jarir mutabari da makamantansu wannan kenan idan ka tayi maganar lugal arabiya in ya zo ya tasa wata kalma a gaba ka ce shine sibayi ko kuma khalili idan ya taho al'amarin da ya shafi aƙida kuma ka ce ba ibnu kafir ba ne malamin shi ne ibnu taimiyya idan ya taso mas'ala dangane da jarriyar ta'adil anan kuma ka ce malamin shi ne kuma surukin shi ne alhafizul mizzi to mutumin da yake da irin waɗannan siffofin kuma waɗannan siffofin gaba ɗaya suka tattaru a cikin wannan tafsiri da sai malam ya ce ina ganin waɗannan irin siffofin na malamin da irin waɗannan siffofin na tafsiro sai sa manya-manyan malamai suka ba da muhimmanci game da yi wannan littafi hidima da daga cikin hidindimin da manyan malamai suka bayar da muhimmanci game da wannan littafi shine ikhtisarin littafin to shi aikin ikhtisari ina son ku san ba barna ba ce kamar yadda wani malami istanbuli yake zargin suyuti da su ibn hajar da wasu malamai da suka tsaya suka yi ikhtisarin waɗansu manya-manyan littattafai shi ikhtisari hakikalin al'amari ba zabgewa yake nufi ka zabge abubuwa ka zubar da a'a abinda ikhtisari yake nufi shi ne yaro ne aka zuba mishi abincin da ana da yaƙinin cewa su uku suke cin abinci sai aka fahimci cewa yau shi kaɗai ne saboda dangin shi guda biyu sun yi tafiya haka sai aka kwashe abincin mutum biyu sai aka bar mishi na mutum ɗaya yanzu wannan yaron barna aka aka bashi da yunwa kenan saboda haka abinda malamai suke wajen aikin ikhtisari ba zabgewa suke na abubuwa masu amfani su watsar ba a'a ba na son a bakin ibnu kasirin in ci mishi albasa ibnu kasirin zai zo da kanshi zai bayyana mana da alƙalamin shi wani irin ikhtisari ne ya tafsirin nan wanda har zuwa kwanan nan muktasar na ƙarshe da aka fitar na tafsirin ibn kafir ko kaɗan bai kusanci aiki da nagartar ta haƙiƙin da al-sheikh ahmad shakir ne ba da wani za ku gane sirrin da ya sa ga muktasarat ga muhazzabat na tafsirin ibn kafir waɗanda aka yi a bayan malam ahmad shakir amma duk sai muka aje su muka ce na ahmad shakir ba mu ɗauko domin wani abin sha'awa shi ne na ahmad shakir da yi wa al'ummar musulmi asarar saƙo ko da guda ɗaya na tafsirin alƙur'ani wanda ibn kafirin ya kawo ko guda ɗaya ya bar duk abin da ya tabbata ya cire duk abin da ba a da buƙatar shi ko zan bai inganta ba ko kuma dan an kawo shi ya yi yawa buƙatar ta ƙetare yadda ainihin ake da buƙatar kawo su malamai sun yi aiki kwarai da gaske daga cikin muktasarat na farko-farko da na san bayan malam ahmad shakir ya yi an yi tafsirin ibn kafir shine muktasar na tafsirin alkur'ani mai girma wanda iktisari da tahqiqin malam muhammad aliyu saboni kun gan shi mujalladi uku yayi shi babu shakka saboni ya yi iktisarin tafsirin ibn kafirin amma kamar yadda yake sananne ne ga malamai sabuni ma tukuna yana da wasu aƙidoji waɗanda sun saba wa na ibnu kafiri kuma yana kyamar waɗannan aƙidojin na ibnu kafir don haka duk inda ya zo ire-iren waɗannan abubuwan sai zabge su don haka kenan kun ga tafsirin ya waye gari a bisa wannan surar ya rasa nagartar da mai shi ya tsara shi a kanta domin abu mafi girma na malami shine aqida shi to ya zama baka bukatar shi baka bukatar aqida shi ta isa wani wuri amma kana bukatar bayanin shi na hau sauran wasu bayanai to babu shakka wannan muktasar na saboni dan faifai ba zai iya zama madogara a ainihin wannan babi ba ina faɗin haka ne saboda wannan ita ce kalma ta adalci wadda malaman da suka san saboni ma suka zauna da shi irin su ainihin malam muhammad jamilu zainu allah gafarta mishi hakido sun bayyana haka bayan dogayen nasihohi da suka yi ta saboni a rubuce wasu kuma ainihin baki da baki nan daga baya an sake samun muktasar na ainihin tafsirin ibn kafir wanda aka samu tarin wasu malamai suka yi a bisa jagorancin a sheikh safiyar rahman al-mubarak fori allah gafarta mishi wani malami ne mutumin kasar pakistan wanda ya yi aiki a ainihin maɗaba'a ta darussalam wanda suke buga littafai a riyadh da jidda wannan aikin nasu sun sa mishi almusbahul munir fi tahdidu tafsir ibn kathirin ba shi a cikin mujallabi guda sun tuno ne suka yi shi wannan ma tahdidu ne wato takaitawa ce ta tafsirin ibn kathir hasali wannan takaitawar ita ce wadda su darussalam suka koma suka fassara ta kuma suke buga ta a cikin ainihin wato mujallabi tara na ainihin wato wannan tafsiri na al-misbahul munir fi tahdhib tafsir ibn kathir duk da yake an samu wani lokaci da suka baiwa ainihin alharamaini foundation izinin bugawa da yadawa don haka duk inda ka ga an ce ga ibnu kafir na turanci to ba asalin ibnu kafir din bane a'a muhazzab din ne na ibnu kafir wancan al-misbahul munir shine ainihin aka fassara mujalladi tara da turanci amma fassara ce ko kuma aikin ikhtisari ne wanda yake gaskiya saboda Allah babu laifi a kai sun yi ƙwazo Allah ya saka musu da alkhairi sai dai kuma babu shakka ba su kama ko rabin ƙasar aikin wannan malami mai suna ainihin wato a sheikh ahmad shakir ba ina fata an gani Allah madaukakin sarki ya taimake mu ku je ku hana su aikin bohol din nan da Allah na biyu ga wani malami mai suna ainihin malam mustapha ibn al-adawi mutumin ƙasar masar ne shi kuma wannan malami ya yi ainihin wato tace ibn kafir ya ware hadisai da riwayoyin da suke sahihai ne na hadisan ya mishi sahih ibn kafirin to shi ba hadisan kaɗau ba hatta maganganun ya zabge da yawa daga maganganun ibn kafirin wanda a ƙashin gaskiya saboda Allah akwai abubuwa waɗanda wannan baya gaza kwatankwacin irin abin da za a kira ainihin wato barnar da shi kanshi saboniyoyi a cikin wancan ainihin wato muktasar nashi domin mustapha al'adawi ya datse shimfiɗa ibnu kafirin gaba ɗayanta wadda take ɗauke da saƙon dalilin da ya sa ibnu kafir ya rubuta tafsirin da kuma yadda ya rubuta tafsirin da kuma wasu tsare-tsare da ibnu kafir ya to a kai wannan mujalladi hudu ne shi wannan malami malam mustapha al'adawi ya yi bayan da ya gama wannan aiki kuma ibnu kafir ma'ana sahih ibnu kafir din ba ya zauna ba ne ya yi takhariji a'a ya ware abubuwan hadisai da asarai da maganganun da yake gani su ne sahihai to da ya gama wannan kuma sai ce muktasar sahih tafsir ibn kafir sai kuma ya ikhtisarin shi wancan sahih din shi kuma mujalladi uku ne bambancin wannan da wancan kenan to jama'a kun ji Allah madaukakin sarki ya taimaka to sa'annan akwai malam Abu Ishaq al-Huwaini shi ma wani malamin hadisi ne a ƙasar masar ya zauna ya fara aikin tafsirin ibnu kafirin wajen fitar da hadisan shi da tsayawa ya musu takhriji wanda yake yin ƙoƙarin kure riwayoyin da ibnu kafir ya kawo ya ce duk ya yi takhrijin su sai dai iyakar mujalladi biyu kaf ya tsaya bai ci gaba ba to da allah maɗaukakin sarki ya sa ya ci gaba da wannan aiki to da an samu hidima wadda za ta mai madadin wadda Ahmad Shakir ya so ya yi wa tafsirin dan Ahmad Shakir ya ce dama zai wa tafsirin hidima guda biyu ne hidimar farko ita ce zai yi takhrijin hadisai da ta hakikin nasoshin tafsirin gaba ɗaya hidima ta biyu kuma ita ce zai yi ikhtisari da tahzibin tafsirin tare da tahqiqi da kuma ta'aliki akan shi sai ce sai ya fara da mai saukin duk da ike ita kuma ta wata nahiyar ta fi wahala ita ce mayar da shi muktasar tare da ta'aliki a kai ya kammala aikin ikhtisarin tsaf ya yi ta haƙiƙin ya gama tas ya fara wannan ta'aliki mujallabi na ɗaya kafin ya shiga na biyu sai Allah ya ɗauki ran shi to shi ne kamar yadda za mu zo mu ji malam abu abdullahi muhammad dan aliyu samad shi kuma ya ƙarasa wannan ainihin ta'aliki wanda ahmad shakir ya ainihin wato fara tare da haka sai kuma aka samu wani malami shi kuwa nazari ya zauna ya yi ya karanta tafsirin ibnu kafir kakkab sai ya gano cewa ibnu kafirin fa banda tafsirin alkur'ani kuma yana hadawa da cin gyaran wasu malamai da suka gabace shi a wannan fage na tafsiri ta haka shi wannan malami sai ya ce ta'aqqubatul hafiz ibn kafirin alal mufassirina cin gyaran da ibn kasir ya yi tawa ainihin malaman tafsiri abu ubaida hanil hajj shi ne zauna ya wannan aiki wani ba masare ne mana ibn kasirin gogewa ta kai gogewa bayan wai shi da kanshi ya zauna ya tafsirin to kuma ya rinka cin gyaran wasu malamai waɗanda suka gabace shi a wannan fage to Allah madaukakin sarki ya gafarta musu to na kawo mana wannan ne don ku gane lallai ne malamai sun yi hidima kwarai da gaske wajen wannan ainihin tafsiri na ibnu kasiri Allah madaukakin sarki ya taimaka sai mu dawo sai mu ci gaba daga inda malam abu abdullahi muhammad ali sama kike cewa wa kana min ha'ula'il ulama to daga cikin waɗannan malamai allazina manna Allahu bihim alaina fi usurina almutaakhira waɗanda Allah ya mana baiwa da su a waɗannan zamuna namu na daga baya bayan nan akwai al-imam al-qudwa al-alam akwai babban limami wanda yake abin koyi ne fadilatu sheikh kuma babban malami ne daraja Ahmad Muhammad Shakir rahimahullah Ahmad Muhammad Shakir Allah ya ji kanshi yana daga cikin malaman da Allah ya mana baiwa da su a wannan zamani faqad qama bi i'dad mukhtasaran li hadha kitab ya tsayu wajen tattalin fitar da wani littafi da zai zama mukhtasar ne summary ko abridged da wannan ainihin littafi wasa mahu umdatat tafsir ya sanya mishi kuma madogarar tafsiri anil hafiz ibn kasirin daga babban mahaddaci ibn kafir أثبت فيه المنهج الذي انتهجه الإمام الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن أحمد شاكر كتيا يا جماعة ba ya kirkiro wani tsari bane akan tafsirin a'a sai ya bi tafarkin da ibnu kasirin ya tsaga wannan tafarkin da ibnu kasir ya tsaga ya bi irin shi shi ma ya bi wa huwa tafsirul qur'ani bil qur'ani was sunnati sahiha shine a ɗauki alƙur'ani a fassara da alƙur'ani kuma a fassara alƙur'ani da sunna haka ake cewa karka ce a fassara alƙur'ani da alƙur'ani sannan kuma in ba a sami ƙur'ani ba a tafi da sunna a'a fassara alƙur'ani da alƙur'ani da sunna ma'ana a fassara alƙur'ani ta hanyar ɗauko alƙur'ani ko sunna duk daidai ne a wannan halin kenan sunna ba kanwar alkur'ani ba ce wajen hidima da za ta yi don aiwa alkur'ani kyakkyawar fahimta yayin da Allah a cikin alkur'ani ya ce wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim Allah ya ce a yanke hannun barawo namiji da mace wannan sakamakon danyen aikinsu ne da suka aikata kuma horo ne daga Allah madaukakin sarki hadisi ya zo sahihi a cikin sahihul bukhari da muslim daga sahabi abdullahi dan mas'udin ya ce ana yanke hannu ne da dukiyar da aka sata ta kai rubu'u dinar fasa'ida in ta kai ɗaya bisa uku na dinari ko kuma ainihin sama da haka ɗana ɗaya bisa hudu ɗaya bisa hudu na dinari ko kuma sama da haka to yanzu wannan hadisin abin da za ka fahimta mai yiwa a cikin alkur'ani ya zo sake babu kaidi ka ce za ka yi aiki da alkur'ani na haka mutum ya saci naira goma sai ka yanke hannun shi mutum ya saci agogo sai ka ce a gutsura hannun shi sai ce maka a'a hadisi ai ya fassara sai ka ce kuna nufin yanzu hadisi zai hada mu mu yi aiki da abin da duran alkur'ani ya nuna mana ya ce abin da ake nufin kenan abin da duran alkur'ani ya nuna shine a yanke hannun barawo hadisi kuma sai zo ya ce a'a sai in sata ta kai kaza to yanzu hadisi ya yi hukunci kenan akan abin da alkur'ani ya zo da shi shine kwatankwacin mai gida ya ba da dokar cewa babban wa na gida ya ba da dokar cewa kannan shi su share tsakar gida idan uban ya zo sai cire mutum guda daga ciki sai ce wane e ban da kai koma ka zauna kai yanzu a nan waye ya hukunci akan aikin da wani yayi uba ya yi hukunci akan aikin da ɗa ya zartar ko to a nan abin da ake so ka fahimta uban nan ai dan nan ko wannan da ya wannan hukunci na ayi shara ya isa ya hukuncin ko bai isa ba ya isa to uban kuma yana da ƙarfin da zai rage ƙarfin hukuncin ko kuma ya faɗaɗa shi wannan na yi mana misali don mu fahimta ne amma matsayin alkur'ani da hadisi asali ba haka ba ne a wajen hukunci darajar su ɗaya ƙur'ani zai iya cewa kaza hadisi ya zo ya rage faɗin abin ko hadisi ya tsara yawan abin kuma abin ya zama daidai a ƙarƙashin wannan jama'a ayoyin alkur'ani sun yi bayanai masu ɗumbin yawa game da zakka game da hajji game da azumi waɗanda abubuwan da za ka fahimta a cikin alkur'ani daban da za ka ga wani hadisi ya zo ya hukunta kuma ƙarshe abin da hadisin ya hukunta ɗin shine abin da yake daidai jama'a idan har kun fahimci wannan kwarai da gaske to lallai ne sai ku gane cewa alkur'ani ya zo amma kuma sunna ta hukunce-hukunce masu ɗimbin yawa a kai to abin da wannan magana take nuna mana shine ibnu kafirin da ya zo sai yana ɗaukan alkur'ani da hadisi yana fassara alkur'ani da shi wato waɗannan bayanan kenan ina so ka fahimci ba wai ana cewa ne a fassara alkur'ani da alkur'ani idan ba a samu alkur'ani da ba a fassara alkur'ani ba to sannan sai a tafi da sunna a kuskure ne haka ana fassara alkur'ani da alkur'ani ne da kuma sunna kenan ba zan zo fassara wata aya idan na wuce na ɗauko wani hadisi kai tsaye na ce wannan hadisin ya fassara wannan ayar ba za ka ce ba za ka ɗauko hadisi kai tsaye ka fassara aya ba za ka fara duba alƙur'ani ka ga cewa ko ƙur'ani yana da wata ta cewa ba sun ce maka gaskiya ne amma duk ɗaya ne da in ɗauki ƙur'ani in fassara ƙur'ani da shi don ɗauki sunna in fassara ainihin alƙur'ani duk daidai ne to al'imamu ibnu kasirin ya tsaya ainihin akan wannan tafarki sannan an gane yake cewa munakkiyan iyahu yana mai tace wannan littafi wato shi ahmad shakir da ya bi irin wannan salon da ibn kafir ya bi ko to kuma shi sai ya kara da wani abu menene abin da ya kara shi ne aiki na tankiya shi ne ce munakkiyan yana mai tace iyahu wannan tafsiri min al-ahadith ad-da'ifa daga hadisai masu rauni wal ara'us saqima da kuma ra'ayoyi waɗanda suke marasa lafiya wal isra'iliyat da labaran da aka samo su daga bani isra'ila waɗanda ba su dace da fasara alkur'ani ba allati qad waradat fi kitab al-hafiz ibn kafirin waɗanda yake sun zo a cikin ainihin littafin ibn kafirin فلهذا يعد هذا المختصر تدن haka. wannan ainihin wato littafi ake ƙididdige shi min afdalil mukhtasarat daga cikin mafi falalar littattafai waɗanda aka yi ikhtisarin tafsirin ibn kafir allati quddimat lil umma wadda aka gabatar ga al'umma ala kitabul hafiz ibn kasirin da ainihin littafin al-hafiz ibn kasirin babu shakka kamar na faɗi da a ce ta'abirin ma fa ya takaitu ne kamar yadda malam abu abdullahi yake da sauƙi fa cewa wannan ainihin wato tafsiri na alhafiz ko a sheikh ahmad shakir da ya ikhtisari daga tafsirin ibn kafir da a ce za a faɗi kamar yadda malamin ne ya faɗi min afdalil mukhtasarat to da da sauƙi ma wato sauran ma laha fadlun kenan a haƙiƙanin al'amari sauran waɗannan muktasarat da na nuna muku babu wata falala da za a iya cewa suna da miza akan wannan aikin na ahmad shakir balle a ce har an gwada su a ce to wannan yana daga cikin afbalu wato akwai wani afbalu ɗin kenan to gaskiya ba wai afbalu ba wasu hakika sun fitar da tafsirin ibn kasirin din daga hayyacin shi gaba daya kamar yadda shi mustafa al'adawi ya a cikin wannan aiki nashi da kuma kamar yadda sabo ne a cikin wannan aiki nashi mafi sauƙi daga cikin waɗannan muktasarat su ne ainihin wannan al-misbahul munir na ainihin tahajjudin tafsirin ibnu kafir don haka alal itlaq babu wani muktasar da aka yi tafsirin ibnu kafirin wanda ya kai kamar wannan da ke hannunmu وقد قام فضيلة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بالتعليق والتحقيق على الجزء الأول من هذا المختصر حقيقة أحمد شاكر يا wajen yin takaitaccen sharhi da kuma tantance nasoshin da suka zo a juz'in farko na wannan ainihin muktasar nashi lakin nan gani ya ajalatu sai dai mutuwa ta mai gaggawa qabla an yatimma tahqiqahu kafin ya ainihin cika ko ya karasa gyaran wannan littafi wa ta'aliqahu da kuma sharhin nashi ala hadha sifr al-azim ga wannan ainihin babban littafi mutuwa ta mishi gaggawa ya kammala na farko bai kammala na biyu da na uku ba sai rasu Allah ya gafarta mishi هذا وقد أهد إلي صاحب دار الكتب, دار الكتب العلمية فضيلة الأستاذ محمد علي بيدون يتيتو wannan kenan wanda yake mallakar maɗaba'ar da ke buga littattafai mai suna darul kutub ilmiya ya ainihin wato nema a wurina min ikina bi hadha safr al-azim cewa in tsaya ba da muhimmanci da wannan babban littafi واستكمال ما بدأه الشيخ من تخريج لأحاديث هذا المختصر sannan kuma in ƙarasa aikin da malam ahmad shakir ya fara na ainihin wato bayyana matsayin hadisan da ke cikin wannan littafi da ta'aliƙin alaihi da kuma yi musu sharhi ma amkana zalika gwargwadon abin da ya samu ina fata an gane kun sa abin da malamin ke cewa yayin da Ahmad Shakir ya rasu bai karasa wannan ta'alikin ba amma ya gama muktasar din ya gama duk zabge abin da zai gyara da duk tantancewa to sai biyo baya yana yan wasu gyare-gyare yana dan yin sharhi to ya gama mujallabi na ɗaya kenan sai ya rasu to sai Allah madaukakin sarki ya sa su waɗannan madaba'a na darul kutubul ilmiya duk da yake su din suna da sakaci wajen buga littattafai amma kuma ka bi ta nan sai suka nemi wani malami ya zo ya karasa kuma ya ci gaba da wannan aiki da malam ahmad shakir ya fara shi fazantuhu ila zalika yace to shi wannan mutum da ya neme ni in yi haka mai madaba'ar ainihin darul kutubul ilmiya malam muhammad ali baibun sai na amsa mishi sa'ima min maula azza wa jalla tawfiqa was sabat ina neman dacewa da gandakatar daga wurin Allah maɗaukakin sarki majibincin al'amarinmu wa an ya taqabbalahu minni kuma nake roƙon Allah ya karɓi wannan aiki da gare ni wa ya ja'alahu fi mizani hasanati yawmal qiyama yawma an alqahu ce kuma ina fatan Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan a cikin ma'aunin kyawawan ayyukana yawma an alqaha ranar da zan haɗu da Allah haifu la salaha wa la najaha a inda babu wata dacewa babu tsira illa man atallaha bi qalbin salim sai da wanda ya je wa Allah da farar zuciya Allahumma amin ya Allah ka anshi wannan addu'a ta mu wa ana as'alullaha albarrar rahim ina roƙon Allah mai kyautatawa kuma mai tausayi an yanfa'ani Allah ya amfanar da ni wannan na fihi da waɗanda za su yi nazari a cikin wannan littafi والحمد لله الذي شرح صدورنا للرشاد godiya ta tabbata ga Allah da ya haskaka kirazanmu don shirya da muka bi wa ilaihi at-tabarru kuma ga Allah muke kankan da kai fi an ya taghammadana bi rahmatihi akan Allah madaukakin sarki mun dube mu da rahman shi wa yujaaku haka ne eh wa yunjina min uqubatihi kuma Allah ya tsiratar da mu daga uqubar shi innahu ghafurul wadud Allah mai gafara ne kuma Allah mai nuna kauna ne ga bayin shi Allah ya kaunace mu Allah mana gafara wal fa'alu lima yurid kuma Allah shine mai aikata abin da ya nufa wa huwa hasbuna madalla Allah ya wadatar da mu wa ni'mal wakil kuma madalla da wakilci irin na Allah وكتبه أبو عبد الله baban abdullahi shi ya rubuta wannan muhammad ali samak muhammad ali samak shi ne ya rubuta ainihin wannan zama kun ji wannan ita ce sharar fage ta malamin da ya aikin shirya wannan littafi da kuma kai shi a buga shi a bisa surar da ka gan shi dinnan da wannan ainihin bugu da kake ganin shi na alkitabul alami lin nashri da ke ainihin beirut wannan sharar fagen idan kun lura da kyau ta yi ƙoƙarin ta bayyana mana aikin da ibnu kasir ya yi da kuma irin aikin da ahmad shakir ya biyo baya da aikatawa ko idan mun zo karatu na gaba insha Allahu ta'ala za a tsaya a tattauna wata mas'ala mai matuƙar muhimmanci ita kuma wannan mas'alar ita ce ahmad shakir da kanshi zai bayyana mana wanne salo ya bi wajen yin wannan aiki na ikhtisari me ya kai shi wace manufa ce ta sa ainihin yau wannan aiki kuma shin wannan aikin ya yi shi ya kammala shi a bisa yadda ya so shi to za mu tattauna wannan a gobe insha Allah ta'ala muke roƙon Allah madaukakin sarki ya kai mu lafiya kuma Allah ya albarkace mu ga abin da muka karanta da kuma abubuwan da muka ji idan akwai wasu tambayoyi game da waɗannan ainihin sharar fage da muka yi to babu laifi sai a gabatar da su ta fatar baki ko kuma ainihin rubutattu insha Allah ta'ala na'am wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am na'am na'am wa dai a hannun hajji na shi kwaya ɗaya ne ga shi ai ta'aqqubat ne ya karanta tafsirin ne gaba ɗayan shi sai ya koma a cikin wurare da dama sai ga cewa malam wane ya ce kaza malam wane ya ce kaza amma karatun da ya ce ba daidai ba ne misali yanzu da ya kawo dangane da kissar annabi yusuf da kuma yadda aka yi ɗauki ba daɗi da waɗannan mata sai kawo gaɓar ayoyin da yake cewa wa qala maliku tuni bihi فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم bayan da ya gama kawo fassara ya tattauna daga ibn kafir sai ce at-ta'qibu ba cin gyara qala al-hafiz ibn kafir wal qawl al-awwal aqwa wa azhar لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم بل بعد ذلك أحضره الملك وقال قبل ذلك عن القول الأول وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام وقد حكاه الماوردي في تفسيره وانتدب لنصره الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فأفرده بتصنيف على حدة yanzu kaga ya kawo fassara ne yace wasu malamai sun ce kaza wasu kuma suka ce kaza sai ce amma maganar farko ita ce daidai ita ce ma ta dace ita ta fi cancanta da yadda tsarin maganganun wurin ma suke sai kawo dalilan shi akan haka sai ce kuma ita wannan magana ita ce ma ta fi shahara wadda ita ce ta fi fitar da haƙiƙanin ma'anar da ake neman ta ta ce mawardi ya ba da labarin wannan magana har ibnu taimiyya ma ya amince da wannan matsala ya rubuta mata littafi sukutun da guda yanzu kaga a nan ya ci gyaran ɗaya maganar kenan ya nuna ba daidai ba ce kenan na daga cikin alheran tafsirin ibnu kafir ibnu kafir in ya zo ya kawo ra'ayoyin malamai baya cewa daga ƙarshe wadda duk ka ɗauka ya yi yana tsayawa ya tantance ya yi ta'aƙidi a kan maganar da bai yadda da ita ba ya kawo dalilan da ya sa bai yadda da ita ba sannan ya kawo dalilan da ya sa ya karkata ga wadda ya karkata ɗin kuma har ya kai da ambatan sunan waɗanda suka dace tare da ambatan sunan waɗanda su da dama kuskuren ya faru ta ɓangaren su domin wannan ba tsegumi ba ne malamai sun tabbatar da cewa wannan yana daga cikin haƙƙin da yake wajibi ga marubuta idan suka san akan wani abu da suka yi rubutu wani ya yi abin da ba daidai ba to sai su bayyana ƙarar ko kuma da ishara ba don ko ba don kada al'umma su ci gaba da bin abin da ba daidai ba ne na Allah ya taimaka sai wa kuma asalin tafsirin ibnu kasirin jama'a za mu zo mu ji asali mujalladi tara ne a yadda aka karkasa shi amma da gwargwadon yadda aka rinka buga shi da gwargwadon yadda ya rinka kasancewa ku dubi wannan yau shekara talatin da biyu da ta wuce na saye shi naira ashirin na saye shi mujalladi bakwai ne abu ne mujalladi bakwai ne a 1978 a 79 shine shekara 32 naira 20 mujalladi bakwai ne to amma kaga abin da ke cikin nan ɗaya ne da abin da ke cikin nan kuma gashi wannan shi kuma mujalladi takwas ne sai mun zo karatu na gaba zan yi mana bayani a kansu haka yake ɗaya ne da abin da ke cikin wannan mai mujalladi hudu don haka haƙiƙanin al'amari daga ƙarshe an dawo ana buga shi tafsirin a mujallabi hudu wanda shine abin da ya fi shahara a wurin jama'a cewa duk inda za ka samu tafsirin ibn kasir za ga an ce mujallabi hudu ne amma yanayi ya kama yanzu ta kai saboda yadda fasahar buga littafai ta kai akan buga shi har a mujalladi daya na fata an gani na'am sai wa kuma na'am na'am نعم نعم نعم eh ta Allah ba da garan Allah eh na'am
ba wannan ne dokoki suke amfani da shi cewa eh annabi Isa wani bangare ne na Allah yawwa wannan fassarar ko wannan ayar ita ce suke amfani da ita amma matsalar ita ce amfani da suke da ita ba zai hana kuma a fassara ta da yadda take haka ce ma'anarta ba sai a dawo a ce ai su sun fassara ne da gwargwadon yadda tunaninsu ya zo musu don daga cikin matsalolin da addinin kiristiyaniti ya samu shine matsalar fassara cewa ruhun lahi da yake nufi rai ne daga Allah maɗaukakin sarki ko kuma rai ne daga cikin rayukan da Allah maɗaukakin sarki ya halitta idan yanzu ya ɗauko wannan aya matsayin shi na kirista ce to wannan dalili ne akan annabi isa ruhin Allah ne sai a ce ai kafin Allah ya faɗa haka ga annabi isa ga annabi adam ya fara faɗi ya ce wa nafakha fihi min ruhihi wani wuri wa nafakhtu fihi min ruhi na hura mishi rai daga raina saboda haka menene wannan take nufi ta farko aya tana tabbatar mana da Allah yana da ruhu halittu kuma suna da ruhu sai da ruhun Allah ya sha bamban da ruhin halittu ko da ike ruhin halittu din daga na Allah ne amma ba irinsu ɗaya ba domin shi Allah khaliq ne su kuma makhluquna ne afaman yakhluqu kaman la yakhluq Allah da ke halitta zai zama a ce daidai suke da halittu waɗanda su ba halitta suke ba a daidai ba ne don haka wannan fassarar da wannan ayar da wannan ma'anar ita ce kiristoci suke wa amma karka sake mantawa ai kiristocin nan su ne suke ɗauko a ra'aitan nabi su ce ai gashi Allah ya ce fawailin lil musallina azaba ta tabbata ga masu sallah na haka duk mai sallah zai sha azaba waye ya faɗa haka sai a ce sai qur'ani ne shi alqur'ani babu shakka teku ce kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine jirgin ruwan da ake bi kadai ake ratsa wannan tekun in ba haka ba ka tuli ne wa za a yi haka hakikanin al'amari waɗannan ayoyin da suke tabbatar da waɗannan siffofin ga Allah ko kaɗan musulmi ba zai ji kyamar ya danganta su ga Allah ba zai danganta su amma wajibi ne ya ƙudurce cewa Allah maɗaukakin sarki kuma siffofin shi sun sha bamban da siffofin ainihin halittu Allah ya taimaka ana tambaya ne dangane da mata shin akwai yiwuwar zuwan mata wurin wannan tafsiri waɗanda ba 'yan makarantar nan ba amsa ita ce a'a abin da ya sa haka shine dai shigen dalilin da ya sa muka faɗi dangane da maza maza ma don muna da inda za mu sa su ne amma mata in suka ƙaru daga adadin waɗanda muke da su a makarantar nan to ba mu da inda za mu sa su saboda haka muna ba su haƙuri ba dan an ƙi su ba sai dan babu wuri in Allah ya sare mana aka samu wuri za a iya ba su izini insha Allah ta'ala su yi haƙuri na'am sai ba wa alaikum wa alaikum salam na'am eh amma ai su duk ba wannan suke duba ba ya rike wata aya ne a littafin ka yana cewa wannan ayar dalili ce akan tashi aqida kai abin da yake cewa ke shi yana ganin kai kana da musu ne akan cewa Isa ruhun lahi ne ba ma musu Isa ruhun lahi ne to amma haka ce Isa ruhun lahi ne ake nufi Allah ya busa wa annabi Isa rai da kanshi to wannan ya ba shi wata daraja ta musamman sai su ce kwarai da gaske sai ya ce to haka kuma a cikin namu littafin Allah ya hura wa annabi Adamu rai da kanshi da nashi ran shi ma ya zama ruhun lahi kenan don haka ashe ba Isa kaɗai za ku ɗaba ba akan wannan man- ko kun fahimta jama'a to nan ka dawo kuma sai ga dukkan halittu su ma fa su ma sun zama mai in zama ruhun lahi don su ma alkur'ani ya bayyana haka saboda haka daga ƙarshe sai ga wannan ajandar da ake so a yada a kafa hujja da alkur'ani sai ga ba za ta tabbata ba Allah ya taimaka ba mu saurara a nan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah